الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tajwidi a cikin littafinmu mai albarka littafin hidayatul mustafid fi ahkamit tajwid shiryar da mai neman fa'ida cikin sanin hukunce-hukunce na tajwidi. a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin hukunce-hukunce na lam wanda ta shiga cikin fi'ili. Allah wanda take ɗaurarriya ce wanda ta fada cikin fi'ili. Wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan hukunce-hukunce wanda suka shafi idigami kuma. Can baya mun ɗanyi saumin taɓi. a cikin ahkamun nunus a ahkamun nunis sakinati wa tanwin wato mun doki idgami a cikin ahkamul mimi sakinati mun doki idgami to kuma yanzu wannan babi ne wanda yake mai cin gashin kanshi akan idgami din an gane da kyau saboda mahimmancin idgami a karatu na alkur'ani saboda akwai gurare da dama wanda sanin idigami da kuma hukunce-hukuncen shi zai taimaka maka ka gano wannan wani idigami ne faslun fi ahkamil idigam rabewa baina ma mada wa ma ya ati insha Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hukunce-hukunce na idigami saboda dama idigami idan ka ji an ce idigami a larabce shi ne idikhalu shai'i fi shai'i shigar da wani abu cikin wani abu za ka ce na shiga gida in yi idigami ka ci abinci kenan saboda za ka ɗauki loma ne ka saka a bakinka daga nan ta huce makogoro sannan ta shiga ciki to ka yi idigamin ta wannan kenan mun gane da kyau to amma a wajen malaman tajwidi idan aka ce idigami ba wannan ake nufi ba yan karkace na shiga yin idigami kuma ka shiga a ganka kana cintu ban gane da kyau as-su'al tambaya ma huwa al-idghamu menene idghami menene ake cewa idghami a wajen malaman tajwidi al-jawab amsa huwa ibaratun an khalidil harfaini an khalidil harfaini wa idkhali ahadihima fil akhar wato abinda ake cewa idghami shi bayani ne game da abin da ya shafi cudanya harufa guda biyu cudanya harufa guda biyu wa idkhali ahadihima fil akhar da kuma shigar da harafin daya a cikin soban shi a cikin daya wannan shi ne ake cewa idigami ibara ce game da abin da ya shafi cuɗanya harufa guda biyu alaƙal harufa guda biyu ya zamanto ma'amala ta haɗa su hulɗa ta haɗa su amma kuma sai ka shigar da harafin ɗaya cikin ɗaya wannan shi ne ake cewa idigami mu kula da kyau kun ga a nan bai ce maka ba walitika wa harfin sakinin bi mutaharrikin بحيث يسيران حرفا مشددا يرتفع اللسان عنده ارتفاعة واحدة mun gane da kyau saboda ya bayyana maka cewa wannan idgamun ba kaman wancan yake ba saboda wancan cikin annunu sakina ne ko da kuma at-tanwin ko kuma wannan kuma fasali ne nashi na kanshi anan shine a wanda ake maganar akan shi as-su'al tambaya ila kam ismin yanqasim zuwa kashi nawa ne idigami yake kasuwa na wannan fasali ba na can na an nuna saki na bawa tanwin kaga can ismaini ne go to anan ba ismaini bane yace yanqasimu ila salasati aqsamin idigami yana kasuwa ne zuwa kashi shuwa guda uku idghami kashi uku ne akwai mutamatsilain akwai idgham mutamatsilain saghir wanda waɗanda suke harafi ne guda biyu iri ɗaya da wanda ya haɗiye ɗin wanda ya yi babacere ɗin ya haɗiye da harafin da aka haɗiye aka mishi babaceren dukkaninsu guda ɗaya ne iri ɗaya ne dukkaninsu to wani ana ce da shi idgham mutamatsilaini sagir mun ga da kyau irin yanda wajen walahum ma kasabtum walakum ma kasabtum mun gane ko wannan idgham mutamatsilaini ne ko to a cikin mimun kawai shi kadai muke da to amma qur'ani ba shi kadai bane ai akwai yanzu misali wa qad dakhalu bil kufri wa qad dakhalu bil kufri menene aka hadi dalun ce ta hadiye mi dalun dalun ce ta haɗe ‘yar uwarta, to in sai ka bar su, su suka fi kusa da juna, kai karka shiga ka ce sai ka kwace ‘yar uwar ka ce wa kada dakhalu bil kubri kana faɗa ka za ce kai a wata riwaya kake karatu ya ce to na gani wannan ita ba a mata ba komi ita ko wannan hadda kari shine nace barin dan kwato kaɗan na wannan in dora wannan kace ba sa ka karambani ya kamata ka tafi makaranta ka yi karatun tajwidi mun ga da kyau saboda ba za ka ce ba wa qad dakhalu bil kufri ban gane ko mutaqaribaini akwai kuma waɗanda suke mutaqaribaini ne wanda suke makusanta juna ne wanda mafitar su kusa take da juna kamar mafitar lamun da ra'un mun gane da kyau wa mutajanisai akwai kuma mutajanisai ne wanda suke makwabtaka da juna wanda mafitar su guda ɗaya amma kuma sifa ce ta sha bambam irin dalun da ɓa'un ban gane irin ta'un da ɓa'un wannan dukkaninsu mafitarsu guda ɗaya to amma kuma za a gai sifat ne suka sha bambam waƙwala ɗa'ifa la'in basatta ilayya ya daka litaƙotulani aga wannan idiga mutajanisai ne mafita guda ɗaya ce saboda suna makwabtaka da juna shi yana jin murya shi shi yana jin murya shi amma kuma sai ya zamanto sun sha bambam wajen abin da ya shafi sifat mutajanisai su ne uwa ɗaya uba ɗaya suke amma shi wannan ma'aikacin gwamnati ne wannan ɗan kasuwa ne ɓangaren da kyau kaga ya alaƙoƙin sun sha bambam ku la'alla wannan shi yau zai ce ba shi da san kemiyar kaga ya dawo wajen ƙarfe sha biyu shi ko wannan in ya fita tun karfe 8 sai karfe 8 na dare zai dawo la'alla shi kuma kawai ranar weekend ya ce yau kuma shi kuma hutu zai a gida weekend din shi wata rana ce ce juma'a ya zaba ai shi ma ga cin gwamnati ba zai ce mu juma'a ya zaba weekend ko sai shi na damar ya ce weekend kin shi juma'a ya zaba ya ce ranar juma'a zai raka huta a gida kaga sifat kin su sun sha ban amma dai zaka ce mahaifinsu guda mahaifiyarsu guda wannan ana ce da su mutajani sani kenan mutaqariba ni kwa su ne ga gidanku ga gidansu karantarwa kake karantarwa yake kaga yanzu gidanku kusan ɗaya ne yakwal ɗin da kuke karantarwa ɗaya ce in ka je ka za a baka sako ka kama shi ba za ka kama shi ba za a ba shi sako ya kama ka zai kama ka kaga ya zama to kusan iri ɗaya la'allar da ba ka da dama ka ce mishi to wane aiki na da yau gashi da ɗalibai da sauransu da Allah ka yi kokari ka shiga gurin ɗalibai na ka karantar da su kaza ma da za a karantar da su kaza ce wani ana ce da shi mota gari bai kaga ba gidanku guda ba in aka tambaye ka wannan menajin ka ne yayan ka ne ko kanan ka ne ka ce a kawai zaman unguwa ne ga gidanmu nan ga gidansu nan to kuma har kuka shaku da shi haka wani lokacin amotan ka ku zo lokacin amotan shi ku zo sai kwarai haka ne ai guri ɗaya ya kawo haka can gida a guri ɗaya mije ko nan ma ma'aikata sai Allah ya sa muna guri ɗaya to wani ana ce da shi mutaqaribin wanda sun yi kusa da juna a ma'aikatar la Allah aikin ku ba iri ɗaya bane amma dai ma'aikata ɗaya kuke aiki as-su'al tambaya ma huwa idghamul mutamathilain menene idghamul mutamathilain wato idigami na waɗanda suke tamkacecceniya da juna aljawab amsa huwa an yattafiqa alharfani sifatan wa makhrajan shine ya zamanto harufa guda biyu sun haɗe da juna ta fuskar sifarsu da ta fuskar mafitarsu mafitarsu ɗaya ce sannan kuma sifarsu ma guda ɗaya ce saboda dukkanin su harafi ɗaya ne ya tuttusa a guri biyu kawai to wani ana ce da shi idagawan mutamatsilai in aka tambaye ka menene hukunci wannan za ka ce idagawan mutamatsilai ne sagir saboda akwai idgham mutamathilaini kabir akwai idgham mutamathilaini mutlaq mun gane kowanne akwai shi a cikin alqur'ani as-su'al tambaya ma hukumu idghamil mutamathilaini menene hukuncin idghami na almutamathilain wato harufa guda biyu waɗanda suke tamkatacceniya ta fuskar siffa da ta fuskar mafta aljawab amsa hukumuhu al'idghamu wujuban wato hukuncin wannan almutamathilani hukuncinsa shine a yi idigamunsu a yi idigamun harafin na farko a cikin na biyu wannan dole ne ba wai mustahabi ba ko sunna wajibi ne mai karatun alkur'ani lokacin da kake karatun alkur'ani dole ne ka yi idigamun shi gashi na ya kawo maka gurare kusan har guda hudu idrib bi asaka alhajar suratu albaqara kenan go wa idhis tasqa musa liqaumihi fa qul nadrib bi asaka alhajar fa qul nadrib bi nadrib bi nadrib bi ba za ka ce ba na ɗuribe bi a sakal hajar ya kama kama gana ka ce ina ga ita bawon ɗin ɗaya ba ta da komai shi yasa na ce bari in ɗaure ta kada a bar ta haka na a ɗaure ta dai a huce gudu a ce ba sa ka to shi yasa illar rashin karatu a gaban malami ko karatun alkur'ani ba a yin shi da kai sai littafi in ka ce za ka yi shi da kai sai musafi to sai ya zamanto ka koyi ɓanna da kai da la'alla da kai da buri ba za a samu wanda ya fi ɓanna kaga buri in ya shiga cikin lambu na mutane ko in ya hau saman mangoro in ya ware kartowa in wani shigo sai an ce ma mutane biyar ko shida ne suka shiga suka yi karta to shi ka buri ne shi kadai to kai ma sai ya zama to gwanda buri da kai ma ƙur'ani koyan shi ake a wajen masu shi faƙul nadrib bi na bi wannan bawon ɗinta farko ko ɗiminta ba za a ji ba ko kaɗan ba za a ji ba kawai idigam ɗinta za ka yi za ka haɗiye ta ne faƙul na bi a sakal hajar sai kuma babban ya hafu na ɗakira ƙarshen suratu almuddassir kalla balla ya hafu na ɗakira kaga balla ba za ka ce ba balila balila wannan kaman karatun yaro in gane ce balla balla kaga ta farko din a daure take ta biyun kuma sai aka mata shadda sai zaman to kawai ka haɗiye ta cikin yar uwarta balla balla balla ba za ka ce balla balla balla balla ba zancen ka tabbatar da wata gunna ko wani abu a ciki كلا بل لا يخافون الآخرة بل لا كلا بل لا تكرمون اليتيم بل لا يكرمون اليتيم بل لا بل لا بل لا بل لا هكذا فلا من قال ده جوكو sai kuma wa ƙwadda halu wa idha ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih وقد دخلوا وقد دخلوا وقد دخلوا هذا دال انت فرقو بدا اجيب منت ba ko kaɗan ba za ka ce ba wa ƙwade da halu kada faɗara ka za a ce wa ne malaminka wa iza ja ukun ƙalu آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون من قال sai kuma wa iz zahaba wa zannuni iz zahaba to lokacin da zaka ce iz zahaba ba zaka ce iz zahaba ba ka daure zalun din ta farko ka saki ta biyu a wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna allan naqdir alayhi fanada iz zahaba iz zahaba iz zahaba ba za ka ce ba iz zahaba iz zahaba ba za ka faɗa haka nan ba ta farko ɗin haɗe ta za ka yi cikin ta biyu amma za ka gani zalun ɗin guda biyu ce ɗaya ba ta magana mun gane da kyau ɗayar kuma ƙarfi gare ta zai zama to ɗaya ta haɗe ɗaya kenan wannan idan za mu tamasile ne sagir haka sunan shi ba su kadai bane a cikin ƙur'ani akwai su da yawa amma saboda ya kawo maka misalin waɗannan ne guda hudu don kai ma ka je ka aiwatar da ƙwaƙwalwarka a matsayinka na mai karatun alƙur'ani wanda la'alla koyau ka karanta shi kenan za ka iya fitar da da yawa a cikin alƙur'ani sai ya zama to in mutum ya ɗauki tun daga bakara ya fara karatun alƙur'ani zai ta gani irin waɗannan lokacin da ya ci karo da juna da su ya yi tuntube da irin wannan to sai ya tsaya ɗauki bik da takara rubuta ga wannan shi ma ya fidda shi sai magana ganin zuwa rana ce wane zai fi saukin haddace alkur'ani wa zai fi saukin karance alkur'ani ko kuma zai fi huddo mana da yawa Allah sai a mana wannan aikin mu gani mun gane da kyau eh a wannan dan Allah ne mutum ya yi kayan shi eh dan Allah ne in mutum ya yi kayan shi karatun Qur'ani za a ce mutum a bashi wajibul baiti la Allah ma wajibul baitin nashi na gida ma yafi na na wani yana wannan ba wajibul baiti bane mutum yayi dan Allah ne eh dan Allah sai a yi kokari a yi mun ga na na'am to ai babu ita yanzu lokacin da za ka faɗe ta babu ita ba za ka ce ba ƙadar dakhalu ba so ne ka faɗe ta kawo haɗe ta za ka yi wa iza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih ba za a je ta ba magana da kyau dama magana da muke shine wajibi ne a haɗiye ta wajibi ne ba wai mustahabi ba ko sunna wajibi ne mai karatun alkur'ani ya haɗiye ta idan ka ji mutum yana karatun alkur'ani baya haɗiye ta to ka tabbatar da cewa karatun shi da littafi yayi ko kuma a gaban malamin da ya karatu da littafi yayi kai ai sai an yame za ka ga irin waɗannan mutanen wallahi wata rana a masallaci ne sallah a ba wani limami shi ba karatun jarida ba ne yake yana karanta suratul kafi na nan da Allah kai kacin jarida ce yake karanta wallahi shi ba karatu ba ne yake da kiyayewa wa'annan dokoki to qur'ani ba mushi wannan hawan kawuran wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka abin da ya kama da wannan sai ka leka cikin alqur'ani zaka yi ta ganin su zaka yi ta ganin su ba wai guri daya ba guri da yawa a'a to ai bincike ba yanzu a kawo eh la'allar zai muka ce a kawo sai mu ɗauki lokaci da yawa waɗansu za su ce sun sauke ƙura'ana a ba a barwa mutum da abin shi ya je shi can gida ya ta rubutawa ya kawo yanzu malam ka kawo ɗaya la'allar mutane da yawa za ka ba su satar amsa za su je koda mutum da ya karatu ƙura'ana ba daga nan karara to da ya ji an ce aina mata kunu zai shiga rubuta aina mata kunu to ba nan kin bane yake bukata akwai abin da ake bukatar a gaba mun gane da kyau yau wara na'am as-su'al tambaya ta gaba ma huwa idghamul mutaqaribain menene idghamun al-mutaqaribain wato harufa waɗanda suke makusanta juna qala yace huwa ma taqaraba makhrajan wa sifatan shine wanda ya zamanto sun yi kusa da juna wajen mafita sannan kuma sun yi kusa da juna wajen sifa sifat ɗinsu ba iri ɗaya ba ne baki ɗaya samfursan amma dai suna tarayya da waɗansu cikin waɗansu sun yi tarayya da waɗansu cikin waɗansu sifat ɗin mun gane da kyau as-su'al tambaya ba misalu zalik menene misalin wannan aljawab amsa misalu ta'i inda zal wannan asa wannan kuskure ne wannan bai kamata ya sashi ba cikin cikin almutakari ba ne misalu ta'i inda zali baya daga cikin almutakari ba yana daga cikin almutajani sali saboda da sa'un da zalun duk mafitarsu guda ɗaya ce mafitarsu guda ɗaya ce za mu karanta a can gaba to amma saboda ya kawo mana shi a nan to a nan kaga wannan na yalhas zalika da ke ba wajibi ba ne waɗansu cikin ƙurrawo suna izaharin shi waɗansu suna idigamai shi idan kana karatu da riwayan warshi ba za ka yi idigamu ɗinsa ba mun gane da kyau فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا إن كان كراتو da warshu ba za ka yi daga ɗansa ba saboda wannan ba wajibi ba ne ka yi shi shi yasa cikin ƙurra'u sai suka kasu kashi biyu akwai wanda suke yin idigami akwai wanda ba sa yin idigami idan ka cire na farko idigami muta matsile ne to muta ƙaribin da muta janisa ne duk malamai sun kasu gida biyu a kansu akwai wanda suke yin su akwai wanda ba sa yin saboda su wannan ba wajibi ba ne
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون mun gane da ko to wani amma ba anan ya kamata ya kawo shi ba na san sabuku kalamin ne ko wani abu kamar haka saboda dama kamar yadda muka faɗa al'insanu ma ma balaga min al'ilmi la ya khalo min zalal wannan ba shi yake nuni akan malam bai san tajwidi ba sanin tajwidin shi yasa haka wato a karatun alkur'ani da karatun addini yana da muhimmanci mu kula da kyau malami ba shi bane wanda baya kuskure malami shine wanda daidai ɗinsa ya fi kuskuren shi yawa yanzu kaga tunda muka fara karatun nan na hidayatul mustafid da Allah sai yanzu ne muka tarro gurin da malam ya dora misali ba a gurin da ya dace ba mun gane da kyau ya dora misali ba a gurin da ya dace ba saboda ma ta qaraba makhrajan wasifatan inda ta'un da zalun ce wannan yayi daidai misalin sa ta'un da zalun mafitar su ba ɗaya bace kusa suke da juna haka sifat su ba ɗaya bane kusa suke da juna mun gane da kyau yawwara wa misalul ba'i indal mim misalin ba'un a wajen mimun ya bunayyar kabi ma'ana aga ya bunayyar kabi ma'ana su ma nan dai malamai kashi biyu ne ana akwai waɗanda suke yin idigami akwai wanda ba sa yin idigami akwai wanda suke yin fak idan aka ce alfakku shine izhari mun gane akwai wanda suke izhari a gurin akwai kuma wanda suke idigami idan mutum yana karatu da riwayan hafs to zai idagami ne anan ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين amma in kana karatu da riwayan warshu ba za ka yi idagami ba ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين من gane da kyau wannan shi ma saboda ba wajibi bane shi yasa malamai suka kasu gida biyu waɗansu suka ajiye kafarsu a wancan ɓangaren waɗansu suka ajiye kafarsu a wannan ɓangaren idan kana karatu riwayan da kake karatu da ita ita za ta tantance mana yadda ya kamata ka faɗa idan mutum yana karatu da riwayan hafsu in ya zo ya yi fakiɗinsa za a ci gyaran shi saboda shi riwayan tashi da karoka da idigami yake tafiya yau kuma sai kai fak lokacin da mutum yake karatu da riwayan warshu sai ya yi idigami to shi ma za a dawo da shi baya saboda riwayan warshu ba ta tare da idigami a wannan gurin an gane da kyau ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين اركم معنا اركم معنا saboda kaga da ba'un da mimun ba mafitarsu guda ɗaya ba amma dukkaninsu suna makwabtaka da juna walba'u da alfa'u da almimu dukkansu ana fitar da su ne daga labban baki to sai ya zamanto makwabtan juna ne to sai ya zamanto hukuncin an wa misalul qafi inda alkaf sai ko misalin qafun inda alkaf au mai ruwa a wajen kafin kabulasar kaga da qafun da kafin ba mafitarsu ɗaya ba makwabtaka suke da juna da kana ficewa mafitar kafin za ka zo mafitar kafin kana zauwa mafitar kafin in za ka yi gaba za ka yi mafitar kafin ba wata mafita tsakankaninsu sai ya zamanto makusanta juna ne ga gidansu ga gidansu alam na min ma'in mahin ألم نخلقكم نخلقكم من ماء مهين mun ga da kyau to nan la'ata zakar cikin ƙura'u wanda ya saba wa wato waɗannan ƙira'a cikin cikin waɗanda suke ƙura'u ne san wanda ya karanta ta da izhari ba alam na khaluqukum yawanci duka wanda dai ni na dan sani sun yi idigami ne. Alam na hukun min ma'in mahin. Na'am. To, wannan shi ne idigamu ta galibai. Mun kula da kyau ko? Idan kana karatu da riwayan hafsu, to za ka mai idigami ne, dukkaninsu. Idan kana karatu da riwayan warshu, za ka yi zahari a yalahas da ke dama nan ba mutakaribai ne ba ne mutajani sani ne za ka yi izahari kuma irkabi ma'ana ya bunayi irkabi ma'ana za ka yi sai wannan ina ga kusan shi ne karatu na ƙarshe ko? as-su'al tambaya ma huwa idghamul mutajanisaini menene idghamun al-mutajanisaini waɗanda suke wato makwabtaka da juna waɗanda suke 'yan gida ɗaya ne aljawab amsa huwa mattahada makhrajan wakhtalafa sifatan su ne haruffan da suka zamanto mafitarsu guda ɗaya ce amma kuma siffarsu ta sha bambam wannan shine ake ce da shi idgamul mutajalisai mun gane da kyau idgamul mutajalisai ne wajen mafita guda ɗaya ce amma wajen sifa sun sha bambam da juna as-su'al tambaya ma misalu zalika menene misalin wannan yace misalu ba'i inda ta saboda kaga da ba'un da ta'un da dalun waɗannan harufan guda uku mafitarsu guda ɗaya amma sifatikinsu sun sha bambam kaga ta'un tana daga cikin huruful hams ba ta daga cikin huruful jihar ba'un yana daga cikin huruful jihar baya daga cikin huruful hams sai kuma suka yi ittifaki wajen huruful shidda da ba'un da ta'un suna daga cikin huruful shidda sai suka samu ikhtilafi wajen huruful is'ila ba'un yana cikin huruful is'ila ta'un tana daga cikin hurufu al-istifal sai kuma wajen abin da ya shafi hurufu al-idbaq da huruful infitah ba'un yana cikin huruful idbaq ta'un tana cikin huruful infitah sai zamanto in ka je ka can kuma gaba za a ga cikin dukan sun ittifaki wajen cikin huruful ismat sai kuma inda suka sha bambam ba'un yana daga cikin huruful kalkala ta'un ba ta daga cikin huruful kalkala mun ga da kyau to kaga mafitar su guda daya amma kuma sun sha bambam ta fuskar sifat la in basatta basatta basatta basatta ta basauta ba za ka ce basauta a za ka tabbatar da siffar shi ta yadubaɗi sai kuma ka faɗi ta'un ɗin la'in basauta ilayya ya daka litaƙotulani ma ana bi basiɗin yadiya ilayka liaƙotulak mun gane da kyau wa misalu ta'i inda ɗa sai kuma misalin ta'un a wajen ta'un mun yi misalin ta a cikin an haɗiye ta'un cikin ta'un ko shi sifa shi ta ɗan bayyana ta yi ƙubaɗi la'in basauta basauta basauta ba za ka ce basatta ba basatta a basauta basauta basauta mun gane da kyau akwai da zai iya mana miji na'am ko da ke aidin ƙura ure dama na'am bismillah
لئن بسطت
نعم نعم لئن بسطت ما شاء الله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط سيكون وقالت طائفة وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وقال طائفة قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين يا من قال لك وقال الضاء وقال الضاء بذلك وقالت ضاب saboda kana faɗar haka dan ja za a danna maka kuma danjar karka yi tunanin sanwa ja za a danna maka tsakayen kuskure za a danna maka sai kuma misalu ta'i inda dal sai kuma misalin ta'un a wajen dalun kaga dama mun ce harufa guda uku dukan su mafitar su da dalun ta'un ba'un dalun ita ma ba ta daga cikin huruful hams ta'un tana daga cikin huruful hams dalun tana daga cikin huruful jihar ta'un ba ta daga cikin huruful jihar dalun da ta'un sun yi ittifaqi wajen huruful shidda dalun da ta'un sun ittifaƙi wajen hurufu al-istifal dalun da ta'un sun ittifaƙi wajen hurufu al-infitah amma kuma dalun sai ya zama to ta kadaita da kalkala babu ta'un cikin hurufu kalkala mun gane da kyau yawwara to sai zama a waɗansu guraren sun ittifaƙi wajen sifat a waɗansu guraren kuma sun sha bamban kowace tana cin gashin kanta mun gane amma da yawancin sifat din wajen yawancin sifat ma din sun yi ittifaki mun gane inda suka sha bambam akwai hams akwai kuma alƙala amma sauran ismat istifad infitah shidda dukansu guda ɗaya ne na'am فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما أثقلت أثقلت أثقلت أثقلت بذاك أثقلت دعوة الله با kaga wannan yana cikin karatu ne na da gobe kana karatun hadisi ne kana karatun fiƙo ne zaka ce asqalat da'awa saboda wannan baka da ka'ida ta sai ka kiyaye ka'ida ta tajwidi a qur'ani shine yake dole ka kiyaye ka'ida ta tajwidi sai ka ce asqaladda shi yasa za ga wani lokacin mutum yana karatu yana huduwa cewa man yudi illah man yudi illah saboda dan ba zan can kai irigami bane da sauransu wanda suka yi irigami Allah saka musu da alheri wanda su ba mu sai ba Allah saka musu da alheri mun gane amma Qur'ani dole ka bana irigami eh ba za ka ce wa man yudi illah wa rasuluhu fa ulaika ba alladina an'ama Allahu alaihim sai ka yi irigami din nan mun gane فلما قالت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أولا سوى مثال اللام عند الراء مثال اللام أو جراء سوى دلام دراء mafitarsu guda ɗaya ce a waɗansu guraren a gane waɗansu kuma suna ganin cewa da lamun da rawun ɗin ba mafitarsu guda ɗaya ba kowanne yana cin gashin kanshi da mafitarsa shi kaɗai ne a mafitar shi lamun ra'un nunun mafitarsu ba ɗaya ba ce amma a kusa suke da juna to shi yasa a nan yadda ya kamata malam misalin lam inda ra ya kai mu da shi cikin idagam wata garibe ne sai kuma misalin sa'i inda zal ya kamu da shi cikin mutajanisai mun gane to amma sai ya yi ya sai ya badal yana yana gaba da shi ma badal abin da ya sa ya haka dai ya gano shin muna karatu da ke ko ba ma yi la'ala wannan akwai kusan akwai kuskure na galadi badal galad ake ce mai an gane wani lokacin ana yin shi saboda ikhtibari ana yin shi saboda ikhtibari mutum ya ce akalatu 20 kitaban na ci littafi 20 kaga littafi dai ba a cin shi ko aga yana nufin ya ce akaltu 20 tufahatan sai ya ce akaltu 20 khubzan ko yana so ya ce na ci gurasa 20 sai ya ce akaltu 20 kitaban wani ya ce ishtaretu 20 kitaban sai ya ce ishtaretu 20 lahman haka ne wannan shi ba bai ba mun gane da kyau to ana ka irin wannan saboda a nuna cewa ka gane shin kana gane ya tajwidi ko ba ka ganewa sai ya zamanto a cikin mutajani sani ya kawo mana misali ɗaya wanda ba na ciki ba a cikin mutakari ba ya kawo mana misali ɗaya wanda ba na ciki ba saboda ya gano shin da gaske karatun da muke muna so mu gane ko ku a kawai biya tura yaro zoko ne aiki sai mu kiyaye da kyau sai qurrabbi qurrabbi قل رب إما تريني ما يوعدون وقل رب زدني علما قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين منزلين قل ربي قل ربي قل ربي kada a ce ƙulin rabbi ƙul rabbi ƙul rabbi ƙul rabbi ƙul rabbi mun gane da kyau ko yawwara sai kuma misali na ƙarshe wa misalu zali inda za misalin zalun a wajen za'un saboda su ba da yawa su guda ɗaya wannan mutajanisa ne shine izzalamu walau annahum izzalamu أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول إذ ظلموا إذ ظلموا إذ ظلموا إذ ظلموا kada ka ce إذ ظلموا إذ ظلموا إذ ظلموا إذ ظلموا mun gane da kyau ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما yawwa ina ga shi da ƙarshe ko to abin da muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada a kai abin da muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka a karatu na gaba za mu tashi akan maddodi kuma ko eh sai a shirya sai an kula kuma a gyara makogoro saboda akwai ja da za a shiga yi kuma maddi dama shine ja barakallahu fikum barakallahu fikum na'am wa alaikum salam